الحمد لله الحمد لله العدل الحكم أمر بالصدق ونهى عن الكذب والزور والبهتان أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستن بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه عباد الله إن من أعظم الذنوب وإن من أكبر الكبائر شهادة الزور وقول الزور والعمل بالزور إن شهادة الزور هي الشهادة وهي القول والعمل بالكذب ليتوصل بها إلى الباطل من إزهاق النفس وأخذ المال وتحريم الحرام وتحريم الحلال وتحليل الحرام يقول ربنا تبارك وتعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور يقول عبد الله بن مسعود قرن الله تبارك وتعالى في هذه الآية شهادة الزور بالشرك فجعلها في منزلة واحدة مع الإشراك بالله وقد يعلم المسلمون جميعا أن الشرك بالله هو أعظم الذنب على وجه الأرض وهو أعظم ما أصي الله تعالى به فإذا قرن بهذا الذنب العظيم وهو قول الزور والعمل بالزور وشهادة الزور علم أنه من أعظم الذنوب روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وأقوق الوالدين وكان متكئا فجلس وقال ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور ذكرها ثلاثا وما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت لشدة ما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوعيد الذي يلحق بالقائم بهذا الذنب العظيم إن شهادة الزور قد يظن كثير من الناس أنما أنها إنما تكون في المحاكم المحاكم الشرعية حين يدلي المرء بشهادة هي كذب ويدعي أنها صدق يا عباد الله إن الأمر ليس لا يقتصر على هذا بل إن شهادة الزور تدخل في كثير من معاملات الناس تدخل في التزوير في الاختبارات والامتحانات تدخل في الشهادات التي يكتبها المسؤولون إلى كبار المسؤولين للشهادة على شخص على أنه يؤدي وظيفته على أكمل وجه مع أنه متهاون مستهتر لا يقوم بالعمل على الوجه المطلوب وتأتي أنت وتشهد له بأنه يؤديه على أكمل وجه فليس هذا إلا شهادة الزور وما أكثر هذا في مجتمعنا وهذا الذي أدى إلى الفساد في جميع الأمور في جميع المكاتب وفي جميع أدوار الإدارية بل وفي جميع معاملات الناس في الجامعات شهادة الزور القول بالزور في الامتحانات الغش في الامتحانات كم عدد الذين يحصلون على رخص القيادة وهم لا يتقنون وهذا أيضا من شهادة الزور فاتقوا الله عباد الله وذروا كل ما له علاقة بشهادة الزور وقول الزور فإنه يؤدي إلى الفساد في الأفراد وفي المجتمعات ويؤدي إلى الفساد كذلك في إيغار الأحقاد بين الناس وكذلك في إسقاط الثقة في جميع معاملات الناس فإذا شهد بإنسان بأنه يشهد الزور ويشهد بالزور ويعمل بالزور ويقول الزور فلا أحد يثق فيه ولا أحد يقبل شهادته وهذا يؤدي إلى إهدار جميع شهادات الناس في المحاكم وفي غيرها أسأل الله تبارك وتعالى أن يقيني وإياكم من شهادة الزور وقول الزور والعمل بالزور أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه uwa musulmi masoya kuma mabiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan godiya ga Allah godiya marar iyaka wanda shine mai hukunci kuma mai adalci wanda ya umarce mu da yin gaskiya kuma ya hana mu yin ƙarya da tsayuwa da shaidar ƙarya muna shaidawa babu abin bautawa da gaskiya bisa cancanta sai shi kadai kuma muna shaidawa cewa annabinmu Muhammadu sallallahu alaihi sallam bawan Allah ne kuma manzo ne na Allah muna roƙon Allah maɗaukaki ya ƙara salati da kuma sallama ga manzon Allah sallallahu alaihi sallam da alayensa da sahabbansa da duk wanda ya riko da hanyarsa zuwa ranar sakamako bayan haka ya ku bayin Allah mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka mu kiyaye dokokin Allah mu bi umarninsa mu nesanci abin da ya hani wannan shine musulunci wannan ita ce taƙawa bayan haka ya al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu sani daga cikin manya-manyan zunubai da Allah ya hana daga cikin manya-manyan laifuffuka da Allah ya haramta su shine faɗin da kuma shaidar da kuma aiki da ƙarya shine shaidar zur da kuma faɗin ƙarya domin a samu wani abin amfani na duniya al'imamul ƙurtubi yana cewa abinda ake nufi da shaidar zur ita ce magana da mutum zai faɗi ta ƙarya domin ya samu hanyar da za ta kai shi zuwa ga wata ɓarna na zubar da rai ko halaka rai ko kuma ɗaukar dukiyar da bai cancance ta ba ko halatta haramun ko haramta halal malam kurtubi ce wannan shine abin da ake nufi da shahadatu zu kuma lalle Allah madaukaki ya hana mu a cikin alqur'ani ya hana mu wannan abu na shaidar zur da amfani da ƙarya domin a cimma wani buri na duniya Allah madaukaki yana faɗi suratul hajj fajtanibu rijsa min al-awthani wajtanibu qawla zur ku nesanci ƙazanta ta bautar gumaka kuma ku nesanci ƙaular zur faɗin ƙarya zur asalin ma'anar zaif abin da yake jabu abin da ba daidai ba abin da ba shi ne gaskiya ba faɗin maganar da za ka gaya wa mai wanda ke sauraranta a matsayin zai gaskata ka akan cewa zance haka yake alhali zance ba haka yake ba saba wa haƙiƙa faɗin abun da ba gaskiya ba ne kuma ka sa wanda kake gayawa ya ɗauki cewa gaskiya ne to wannan shine qaulul zur abdullahi ibn mas'udin dangane da wannan aya ta suratul hajji yana cewa Allah ya gwama shaidar zur da faɗin zur ya haɗa shi da shirka wannan ya nuna girma na tsanani na wannan irin laifi da ake ce ma shaidar zur ko kuma faɗin zur wato ƙarya tun da gashi an haɗa su tare kuma baya cikin halin muminai shi yasa Allah maɗauki da yana siffanta mana halayen mutane ƙwarai yace wallazina la yashhaduna zur wa idza marru bil lagwi marru kirama muminai mutanen ƙwarai bayin Allah na ƙwarai su ne waɗanda ba sa shaida zur kuma idan sun wuce inda ake wargi suna wucewa da karanci da mutunci ba sa tsayawa inda ake yin abin da ba daidai ba to ya ku bayin Allah sau da yawa in an faɗi kalmar shaida zur inda hankalin mutane da yawa ke tafiya shine kotuna a kotu ake shaida zur a kira mutum ya yi shaida a kan haƙƙin wani ya ce na wani ne daban ya san kuma ba haka ba ne saboda ɗan tamanin da za a bashi wannan gaskiya ne ita ce shaida zur amma ba ita kaɗai ce shaida zur ba duk abin da za a yi amfani da shi a ɗauki cewa haka yake alhali ba haka yake ba da za a samu damar da za a ci wani haƙƙi to ya shiga shaida zur yaudara a cikin jarabawa a makarantu yayin da ake jarabawa satar amsa leƙawa a hango takardar wani a rubuta abin da ke kai don a ci biyan kuɗi wani ya je ya rubuta maka jarabawa rubuta shaidar cewa wane ya iya tuki alhali bai iya ba ya shigo titi kuma ya kashe ɗan adam abin da za a rubuta mutum a appraisal wajen aiki ya iya aiki ya kware ya halarci kaza ya halarci kaza alhali bai iya ba duk wannan yana cikin shaida su saboda mutum ya samu promotion a rubuta masa ya iya alhali bai iya ba ya jama'a duk wanda yake zaune a wannan ƙasa tamu ya san Allah ya kawo mu lokacin da za mu ga da idanmu sakamakon irin wannan aiki da ya faru a 'yan shekaru kaɗan kawai a wannan rayuwa tamu a ƙasan nan. Babu wani ofis da ya wuce ka je ka ba da kuɗi a baka abin da ake bayarwa a wurin ko baka cancanta ba. Har mutane da yawa sun san kawai kuɗinka shi ke fishe ka. A wajen ɗaukar ma'aikacin tsaro ai haka. a ɗaukar aikin karatun likita ai haka ina za a samu zaman lafiya idan ya zama cewa ta irin wannan hanya aka ɗau mai aikin tsaro ta irin wannan hanya aka ɗau likita likitan da za a bashi amanar lafiyar al'umma in bai iya ba bai ci jarabawa ba a rubuta masa ya ci saboda ɗan wane ne ya tsallake ya je a bashi takarda ya iya alhali bai iya ba adadin mutanen da za su mutu a ƙarƙashin wannan duk sun hau kan wuyan wanda ya zartar da wannan irin aiki ya ce wane ya iya alhali bai iya ba da shi da wanda ya karɓa aikin ya san ko bai cancanta ba wani abun in kana faɗin sa yanzu a irin wannan ƙasa ta mu sai a ɗauka malam ai wannan zancen ma da kake an wuce wannan mahalli dama na san kun san wannan lamari ya wuce duk inda ake tsammani amma wajibinmu ne ko da yanzu ne mu fara ɗaukar matakin yadda za a gyara kada ka taɓa bari ka yi ƙarya ka ba da shaida akan mutum ya iya aiki alhali ka san bai iya ba rubuta abin da ka sani in ya iya ka rubuta abin da ake nema a sani dangane da iyawa da ƙwarewa da halaye ka faɗi in ba shi da halin kirki rubuta ya iya aiki amma ba shi da halin kirki yana da halin kirki amma bai iya aiki ba duk abin da ka sani shi zaka rubuta wannan ita ce amana sabanin haka ka shiga cikin masu wannan magana ta qaulu zur da kuma ash-shahadatu bizur manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin hadisin da Abu Bakar ta rawaito daga gare shi radiyallahu ta'ala an al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito wata rana yana tare da sahabbai sai yake ce da su bana ba ku labarin akbarul kaba'ir zunubin da fi kowanne girma ba suka ce bala ya rasulallah sai ce al-ishraku billah shirka da Allah hada Allah da wani wajen bauta daga wani dan adam a bashi matsayin ubangiji Allah baya yarda da wannan bautawa wani a bashi haƙƙin da yake na Allah ne shine ishraku billah yace wa uququl walidain da saba ma iyaye saba wa iyaye yana cikin manya-manyan zunubai da Allah bai yarda da shi ba duk kuma mutumin da yake saba ma iyayensa yake cin mutuncinsu baya kyautata musu to lallai ko ya auka cikin babban zunubi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yana kishin gide manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zauna a zaune sai ya ce ala wa shahadatu zur ku saurara daga cikin waɗannan manyan laifuffuka akwai shahadatu zur shaidar zur shaidar ƙarya faɗin ƙarya da aiki da ƙarya yana cikin manya sahabbai suka ce da ya ci gaba da faɗin wannan magana har burin muka yi ina ma ya shuru ya bazzancen haka saboda tsananin abin da yake faɗi na wa'idi da narkon azaba akan irin wannan mummunan aiki to ya bayin Allah yaya al'ummar da ta ginu a irin wannan aiki dan me ba za mu zub da hawaye bisa takaici na irin yadda wannan ƙasa ta mu ta kai yadda ta kai a irin wannan hali kusan komai mutum yake so zai iya samun sa rana guda matsalar kawai a ce ba shi da abin da zai bayar duk wata takarda ba ta da daraja shi yasa wasu ƙasashe a halin yanzu suke gudun takarda in aka ce daga wannan ƙasar tamu take wajen neman karatu wajen neman aiki a ina kai karatu kana cewa a Najeriya sai a ce ka yi haƙuri gashi Allah ya hore mana mutane masu ƙwaƙwalwa da basira amma kuma an yi amfani da wannan ƙwaƙwalwa da basira ta hanyar da bata dace ba duk inda ake neman ƙwararre wajen yin cuta da kaucewa doka sai ka samu cewa a cikinmu za a samu duk wata ƙasa da zaka je zaka ga ana girmama doka ana bin tsari amma mu a ƙasarmu kowa kawai yayi abin da ya ga dama ita ce burgewa ita ce ƙwarewa ita ce wayewa dan me ku za mu zauna lafiya ya jama'a in dai wannan ita ce siffar da za ta sa a ce mana wayayyu to lalle ba za mu zauna lafiya ba duk abin da za a sa na doka alfaharin wani shine ya ga ya karya Allah maɗauki ya tsare mu wajibinmu mu faɗi wajibinmu kuma mu yi aiki mu ga yadda za mu gyara wannan lamari kowa ya tashi a ɓangarensa ya ga ya gyara abin da zai iya gyarawa domin al'amura su yi kyau mutum nawa suke mutuwa a titi babu takardar license na tuki bal a wannan ƙasar tamu ma wani zai ce bai san ma ana samun license ɗin tuki ba a wata ƙasar baka isa ka hau titi da mota ko da babur ko keke sai an baka license amma mu a ƙasar mu haka kowa ke shigowa wani a ranar ya koyi babur din a ranar aka saya masa a ranar ya fara a taɓa a ranar ya shigo garin mutane kuma duk wannan abun haka yake ta tafiya ba mai kama shi ya tsaye da shi shi ma wan mai kama shi in ya ɗauki wani abu ya bashi shikenan sai a bar shi la hawla wala quwwata illa billah don haka wannan abu da muke ciki yanzu sakamako ne na abubuwan da muke girba yanzu sakamakon abubuwan da muka shuka su shekaru talatin da suka gabata arba'in da ba a san waɗannan irin abubuwan ba amma daga talatin nan zuwa yanzu kowa ya san me ake yi bal yanzu ma in ka zo ka ce ai ga wani abu za a yi gaskiya sai a ce maka kai ne baka san me ake ba baka da wayewa a yanzu za ka kawo a gyara wani abu na tsarin aiki sai a riƙe maka dariya alhali ko ya jama'a lamarin ba na wayewa ba ne lamarin ba na iya dabarar da za ka kaucewa shari'ar zamanin yanzu ta ɗan adam ba ne lamarin na tsayuwa gobe kiyama ne gaban allamul huyub shine Allah in ka kaucewa wata doka ko ka kaucewa ɗan sanda ko ma'aikacin tsaro ubangijin da ya halicci doka ubangijin da ya halicci mai tsara doka yana nan yana kallon ka kuma za ka tsaya ran kiyama zai tambaye ka kuma za ka ba da amsa kuma wannan amsar ita za ta yanke hukunci ina ne makomarka aljanna za ka shiga ko wuta za ka shiga sai ka zaɓi inda kake so اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله كسألي مؤكا قسكية الله كتبتد مؤكا قسكية الله كبام إيكم فإن قسكية Allah ka ba mu ikon aiki da gaskiya furucin bakinmu ya zama gaskiya aikin hannunmu ya zama gaskiya shaidar da za mu bayar akan junanmu ko da akan wanda muke so ne ta zama gaskiya ya Allah ka tsare harsunanmu ka tsare hannayenmu ka tsare dukkan abin da yake gabace ta jikinmu wajen yin abin da ka yarda da shi dukkan abin da baka yarda da shi ba ya Allah ka tsare mu daga aukawa cikin sa Allah ka ba mu zaman lafiya a ƙasar mu Allah ka kintsa mu Allah ka daidaita wannan al'umma tamu ta Najeriya, Allah ka maida mu kan tafarki madaidaici, Allah ka kintsa mana zuciyarmu, ta zama zuciya ce mai tsoron Allah, ta zama zuciya ce mai ƙaunar a yi abin da yake shi ne daidai, ta zama zuciya ce mai son alheri ga kowa. Allah muke roƙo kuma har yanzu ya taimaki shugabanninmu ya ɗora su akan tafarki madaidaici Allah ka tsare su kuma ka tsare su akan abin da yake shine daidai Allah ka ba su ikon aikata daidai wannan hali da muke ciki a ƙasar mu ya Allah ka taimaki shugabanninmu akan aikata abin da zai zama shine maganin wannan hali da ake ciki harkokin tsaro da suke taɓarɓarewa a wurare da yawa na wannan ƙasa tamu ya Allah muna roƙonka ka kawo ƙarshen su ka gafarta mana zunubanmu in zunubanmu ne sababin waɗannan abubuwa ya Allah ka gafarta mana Allah ka kintsa mu ka mai da mu kan tafarki kuma ka yaye mana wannan bala'i iri-iri ya Allah muna roƙonka ka kintsa mana samarinmu Allah ka sa su zama mutanen kirki Allah ka sa nan gaba rayuwarsu ta fita yanzu kyau da kuma tsayuwa akan tafarki Allah ka ba su aikin yi Allah ka raba su da shaye-shaye Allah ka raba su da zinace-zinace da luwatsi da dukkan tambada da karkacewa daga hanyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin